إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha bakwai ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan biyu shekara dubu biyu da ishirin muna cikin babu sifata sala baban siffar sallar annabi sallar sallar yanda ake sallah a aikace yau za mu yi darasi na 25 a wannan littafi na bulugul mara darasi na 25 a littafin bulugul mara darasi da ya gabata a wannan babi na siffar sallah من قرنت حديثي غدا نا حديث أبو هريرة wanda yake ba da labarin daya cikin sahabbai khallad ibn rafi wanda ya zo ya salla a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla ya kare ya je wa manzon Allah sallama zace ba kai salla ba wanda dai je sake hede su uku ya rasulullah ka sanar da ni ban san ba da bakin iyawa ta ce ne allimni ya sallah ka sanar da ni to a cikin ruwa da mu karanta wanda mazan ya karantar da shi idan ka tashi zuwa sallah ka cika arwala ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara ka karanta abin da ya masauki na alƙur'ani ka yi ruku'i ka samu nutsuwa a cikin ruku'in ka ɗago daga ruku'i ka daidaita tsaye cak wata ruwa ta kawo shi ma a samu nutsuwa a nan kin kuma ka yi sujada ka samu nutsuwa ka dago daga sujada ka zauna shi ma ka samu nutsuwa ka koma sujada ta biyu shi ma ka samu nutsuwa ya ce dai haka za ka yi cikin dukkan sallarka shi ne ƙarshen bayanin a sati da ya gabata Lalla wannan ruwa da makaranta mun ji wasu ababe daga cikin jigo na ayyukan sallah wa amma anan ba hujja bace ba ta masu kawo wasu ababe irin istira irin su dora dama kan hagu ita ce kun ga aya nan daga cikin hujja da suke kawa ga hadisin musu salatahu gashi abinda sallar da yi babu dora dama kan hagu kuma za da karantar da shi da wannan sallah kina inda har tana cikin siffar sallah da aini kaga wannan hace madogara ce mai rauni kwarin gaske a wannan hadisi na makaranta da ya ɗan su farkon ma kaji niyya jigon zalama akwai niyya babu niyya kwata kwata a cikin shi kuma alhali ga an da niyya an gaida ba ba karatun kayya ba ma annabi salati ba hatta qur'anin ta aka kan da abin da mai sauki ba magana sura abu da yawa babu ba annabi salati dukkan ya ce dan anan ba kawo su ba ya ce masu cikin sunna sallah har kenan mud ba madogara ba ce ba a ce dan hadisin maimuna sallah ba a kawo wani sunna daga cikin sunnonin sallah ka ce ma'ana hujja ce babu wani abun a cikin sallah ana gama ibada kamar da nan hatta qur'ani kanshi ana gama aya aya sura sura a samu hukunci ba rike guda kadai a tsaya kan shi alhali ga sauran ayoyi ko sauran surori ko sauran hadisi a rike daya mataka kuma akwai sauran abin da za a gama a samu wuta a sauran ayoyin ko sauran hadisai kinan gamawa ake a samu mahuta kan dukkan masala yanzu bayan wannan ruwaya ta wadda makaranta ta kinan halal bin rafi ruwaya da mun ce duka wannan buhari musulun imam ahmad abu dawud turmuzi na sabin majalis sun karuwa sai yake cewa mituluhu irin wannan hadisi da ya gabata ina za mu ci gaba karatun kira na yau ya ce wa mituluhu irin wannan hadisi da ya gabata fi hadisi rifa'at bin rafi inda ahmad amma shi a can da ibn hibban nan irin lafazin da ya gabata wannan hanya ta zo duk abin aka ambata na yadda zai sallah to amma bambanci nan karin da aka samu ya ce hata ta tama ina ka'iman can mun samu ta ta'adadul qayyama sai ka daidaita tsaye to kenan ta tsayuwa bayan an daidaitan tsaye cak akwai maganar buƙatar nutsuwa dan mutum yakan yi cak ya mika tsaye cak amma lokaci guda ya je ya sujada ya mika tsaye cak amma kuma ba nutsuwa kenan sai an mika tsaye cak an samu ɗan nutsuwa ta kwan aje a yi sujada wannan shine abinda sai ya ce wali ahmad wata ruwa ta imam ahmad yake cewa ya ce faƙin sulubaka hatta tarji al'izamu tun dai magana ce ta bayan tsayuwa ya ce ka tsaye da sulub ƙashin gadon baya ƙashin baya ka tsaye da shi har kowane ƙashi ya koma wurin shi kusan ƙashi na ɗaya cikin ɗaya ko da san kullum mana bala wannan na wannan kwallon na baya ƙashi na ɗaya cikin ɗaya to kenan kowane ya tsaya cak ya koma wurin shi وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع الرواية تاع إمام النسائي حق أبو داود تقريس رفاعة بن رافع قارن بمبنشي أو تلفظ أمن دي قارن نبي مش إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه وفيها فإن كان معك قرآن فقرأه وإلا فحمد الله وكبره وهلله wannan ruwa ta imam nasa'ik abu dawud hadisun rifara manzana ya ce mishi bayan koya mai sallah ya ce innaha la ta cimmu salatu ahadikum cewa ku sani sallar ɗayan ku ba ta cika hatta ya su bigal wudu'a sai ya cika arwallah ya cika wanke guraben arwallah kama amarahu Allah ta'ala kamar yanda Allah mai umarnin yin arwalla kai a tunanin bukata ka yi ta yanda aka ce ka yi ta bayan arwalla sun mai kabiru Allah ta'ala ka zo ka yi kabbara ka girma Allah mana kabbara ta harama wa ya hamadu wa yusni alai ka zo ka gode mu Allah ka yi ba Allah nana ni ke du'a istifta ka yi du'a istifta daga cikin gajera subhanaka allahumma bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk kenan lafazi gajere cikin kin shine ka kai ba Allah ka gode ma Allah kai ba Allah wa fiya a wannan ruwa ta rifa'a ya ce mishi fa in kana ma'aka qur'an in kana da alqur'ani ai can ya ce musu fakar mata ma maka ne ko mata san maka alqur'ani ka karanta abin da ya ma sauki na alqur'ani to in ba qur'anin karkashin ba mota to amma wannan karin muhimmancin kawo wannan lafazin daban-daban a wannan lafazin mun samu wata inda qur'an ma san babu ya wa da musulunta da wanda dile yasa qur'anin bashi da shi to amma ba qur'anin dai yanzu mutun ya koyi sallah ba ta sai ya kiyaye fatiha sai ya kaza ya ce fahamidillah wa kabiru halilu ka gode ma Allah ka girma Allah ka halala cikin su subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar haka lafazin yazo wanda hada wala quwwata illa billah nazu wannan kenan haka lafazin maimakon fatiha ya kwa mashi subhanallah alhamdulillah wala ila kai na haka ne subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar haka za a koya mutum sai je sallah kafin kuma ya iya wannan matakin farko ne da yawa a koyawa sabon musulunta sabon fahimtar addini musulmi ne amma addinin ko aka shi ne zai fahimci addini ya zo ya kasu a sashi hanya ya hau hanya ta addini zai koma ga Allah to ba a ce ba ya fara sallah ba sai ya koyi fatiha sai ya koyi abu mai sauki ya yi wani sabihin gurin sai ya rukun ya sallah magana kenan kuma ya taimaka makaranta duka wani ruwayoyi sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na yin wannan bayanin da muka yi na yin wannan du'a istifta da magana karanta wannan tasbihi maimakon fatiha idan babu fatiha wali abi dawud a ruwaya ta abu dawud ya ce mishi sun makara fi ummul kitab wabi masha Allah ka karanta ummul kitab da abin da Allah ya so me fa'idar kawo lafazi a wannan wuri cewa ai can kurin abin da kai na Qur'ani ba magana sura nan kamar ya so ma maganar a can ma akwai maganar ƙarin wani abu bayan fatiha dan bayan ya ce ka karanta umul kitab ya ce kuma da abin da Allah ya so ke bayan fatiha kenan karatun sura shine mun karanta yana ga cikin karatutukan na mas'alar karanta sura bayan fatiha bai daga cikin abin da yake bata sallah ruwaya ta muslim hadisin abu huraira ne ya tabbata ya ce wanda ya kar mun kata mun kita bakar aji za a to bakar aji za a to da ruwaya dai dole da karanta fatiha ta isa mushi ya ce mun zarafa wa khairu an ka ƙara kan fatiha ce wani alkhairi ne kaga akan wani magana kenan kaga ba magana kabili dangwarin sura a wannan ruwa ta musulun don ta abin da ka iya in ka karanta fatiha ce ta sallaka ta yi man ka ƙara a kan fatiya ya ce ƙarin alkhairi ne wannan shi ne kamar da imamu nawo cikin shirin musulunci ka magana ka gaji akan wannan hujja kuma hadisi ne ingantacce ba magana sujudu sahawi don barin sura illa ka rage lada da sallaka amma ba ta sallah ba ta ba bayan wannan hadisin wannan yaron na mu'az bin jabal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba rigima tsakanin wannan yaro da mu'az bin jabal mu'az bin jabal yayi doguwar sallah wanda wannan yaro ya gaji ya jinni ya sallar shi ya tahi bani kisa ce doguwa dai an tattauna an ba mu'az labarin wannan yaron ga abin da yayi mu'az ya ce wannan yaron munafiki ne kuma an je an ka yaro an ce an ce kai munafiki ne kasan mutane kullu akwai su kullu akwai mutane mutum ma akai a kawo an ba an ga mu'az ga abin da wannan yaron yi shi mu'azi ya ce yaro munafiki ne kuma ka dauki magana ta iski yaron da ita inda ya tayi ka ji mu'azi ya ce maka munafiki ne kaga an gama rigima da sai aka kwade wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu'azi ga yaro kowa ya je annabi kira mu'az ya aka yi mu'az kai yaro ya ce mu'az ya aka yi mu'az ya ce yaron wannan ya rasulullahi kurum ana sallah ya cire ya tashi ya tashi ta yi shi sai na ce munafiki yace kai yaro ya ne akai ita rasulullah mu'az iya zuwa wajen kai sallah ta isha kuma iya jimawa bai dawo gida ba in ya dawo da dogo sallah wata ruwaya bakara ake karanta musu ma aisha bakara ta abin da yawa manzala ce ya mu'az a turu an kuna fatana ya mu'az annabi ya hada ce mu'az kan so ka zama to mutum mai fitina mutane wannan fitina ce yasa mutane fitina yawan mu'az hada me yasa zai dogo sallar ta karanta masa musutul ala wa shamsu duha dole da zaka shiga su roli zai ishe ka ya kai wannan miskinan su shutul shutul ala su shutul layl da duha da karanta shi sai ishe ka mun zakan da dogo sai mai fada dai to kai yaro me kake ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na jaba ni na karanta fatiha na roki Allah aljanna na roki tsari daga wuta yace to kai rasulullahi yace mun Allah idan ina bin sadaka da mazu ina ji kuna wani gunguni gunguni sama mai kuje kuje cikin adaku ya ce yaro sallallahu alaihi adabi ce mishi yaro ya ce yaro hawala hanu dandin mu ma da da ta mu tsakanin takance tsakanin wuta da aljanna ce da ta mu to ana ce annabi kaga ya ce me ce yau ne yaron ta ya fatiha kullu ya karanta ko ya da shi dai annabi ce wajen sallah ba ta ba ko kai ba ko kabla ko kullun ta yi shi kenan abin da ya tabbata mai da illa mu'aza kama hada qur'an shine kenan cewa karanta sura karin lada karin kuma shi yake amma wanda bai yi ba balle akan mantuwa yanwa dora mai kauri ko ba di gaskiya hujja mai rauni ce wallahi ala sai yanzu sai ya ce wal ibn hibban summa bima shi'it kenan bayan ummul kitab kuma da abin da kaso kaga magana kenan وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حطرب ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونسب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري رواية أبي حميد الإمام البخاري يروته يا بني الأباري أبي حميد صحابين yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kabara naga manzana sallallahu alaihi wasallam idan ya kabara ja'ala yadayhi hadaw min kibai iya sa hannun shi guda biyu dabra fas dabra kin ka hudin shi da kuma saka ni akwai ya kuma kote a dabra hadaw nan ne fas ne a kote nan dabra kin ba haka bane mutum ya ba haka da iya wala ba mutum ya haka ya ba kan wala ba magana ka kuma hannunka baya kenan kurin dabra fas kin gaban hannunka haka bane gaban tsakanin ka haɗa ka da kunnuwanka wata ruwa ce ya ta kusan kunnuwa ko ko daidai na nan ta tsaka tsakiya ne nan da shi da abin a gaba ne dabrakin ka haɗin ka aka ce ya ce iya kenan in ya kabara iya sa hannun shi guda biyu dabrakin fal kenan dabrakin ka haɗin shi wai da raka amkana ya dai min rukubatai in ya rukuyi iya tabbatar da hannun shi ya kama guyo shi kyau iya kama guyo shi sun hasara zaharau kuma sai sun kuya kan shi wata ruwa ce hana zaharahu gairin wani wala musawibu ba tare ba zai sun kuya sun kuya na gadon baya bai sun kuya ba kasa kuma bai daga kai sama ba kenan daidai iya daidaita gadon bayan shi faiza da fa'ar asau istawa in ya dago kai daga ruku'i iya daidaita tsaye cak tsaye wanda yake yi hatta ya kuda kullu faqarin makanahu har kowane kashi na gadon baya kuma wani shi ya tsaye daidai kenan kuma samu nutsuwa fai za sajada in ya sujada wa da a yadda ya yi kairu muftarishin iya aji hannun shi a ƙasa guda biyu amma bai shi mu da damtsin shi bai shi mu da damtsin shi shin gairu muftarishin bai bai shi mu da su wala ƙabi da makon bai gama ta a ƙirjin shi bai shi mu dawa bai damke su kenan tsakanin ka iya buɗe ka waɗa shi kenan wasu taƙabar bi a tsadaka a sabi da kibla kuma ya tsotsin shi iya iya kawo ya tsotsi rika kallon alƙibla yatsun shi kin iya kawai ya yatsun su kallon alƙibla na ƙwahon shi wai da jalasa fi raka'atain in ya zamana raka'a biyu ta farko jalasa ala rijlil yusra wa nasaba yumna zai zamana akan kawa ta hagu ya kafa dama ke cikin sai su fasala yana akwai zama iftirash shine kenan zama iftirash zama kan kawa hagu a zaman warko ko wanda yake zama zama ɗaya ne ya zama kan kawai ta hagun ya kafa kawa ta dama wai za da lasisar raka'ata da akhira in ya zama raka'a ta ƙarshe ƙaddamar jirgin dusura ya gabata jayo ke sanyo kafa shi ta hagun a ciki kiran bai hawanta wa nasabar ukura sai kafa ta dama nan ke nashi ta kina ana alika'a kai zaman tawarruk a shi yana a tawarruk zaman kan mazamna kan takashi kenan sama kan takashinka wa qa'ada ala maq'adatihi kenan ya sanyo ta hagu ya kawo ta dama sai ya zamana kan mazamnar shi idan kan takashin shi kenan wannan ruwaya Imam al-Bukhari ya zo da ita in wannan su ne kenan a takaice siffar sallah a wannan dogon hadisai daban-daban ɗaya ɗaya illa kamar da muka ce insha Allah za mu shiga za mu dama gama da ibada aikace kin za mu tsaya karatun anan sai kenan masu kallo sai su ga yadda abin yake aikace insha Allah assalamu alaikum yanzu abin da zamu dan mai takaita abin zamu kurin ibadar sallar a aikace kamar da ana muka yi arwalla a aikace muka yi tayyama a aikace can da mun yi wanka a aikace yanzu ka insha Allah zamu yi sallar tana kabbara yanda ake yin ta a aikace aikin kurin insha Allah kenan kuma sauran nasi mutum sai ya koma darasin baya in yana da abin doka doka diba me aka hoji amma yanzu insha Allah aikin zamu yanzu kin zamu tsaye da karatun sai mu zo nan kuma mu yi sallah insha Allah sai insha Allah to alhamdulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين kamar dai yadda muka yi alkawali na yin siffar sallah aikace bayan mun sha karatu da dama lokaci mai tsawo muna karatun abin da sha sallah na aiki da na hudi yanzu insha Allah muna so mu yi wannan sallah a aikace yanda wanda yake kallon mu yana jin mu zai fahimci ya san yanda ake sallah yan uwa wannan al'amarin sallah abu ne sananne cewa a cikin musulunci tana ɗaya daga cikin rukunne guda biyar da musulunci kuma cewa gobe kiyama ita ce ibada ta harko wanda za a fara bincikawa masu imani cikin dukkan aikin da muka yi a duniya ita za a fara ɗaukowa a diba yaya aka yi ta idan ta yi kyau ta kwan a ɗauko sauran takardunka idan aka samu sallah ba cikakka ba to sauran diba ma baya a wannan lokaci na haka ne mutum ya bada mahimmanci kan sallah kuma ita ce ibada da manzana sama ke cewa tsakanin bambancin mutum da shirka ko kahurci barin sallah in ka barta ka kafirta wannan bayanin kahurci wani iri ne karami ne babba ne kai dai musulmi ka sa kanka wata tsaka ta kahurci karin ko ba adari ne kenan a takaice mutum ya bada muhimmanci kan sallah abinda za a ce kahurci karin ko ba ta wuce ya kai gaya da haka kenan an mu san wannan girman wannan ibada insha Allah kamar da muka karanta za mu yi ta aikace a fahimta an wa sallah dai lokacin da mutum ya cikakka arwala ya ƙare zai zo ya fuskanci alƙibla idan ya fuskanci alƙibla kuma abin da ake bukata a zuciye shi zai riya zai niyya kullum aka ce niyya ba ta bukatar lafazi kun za ka saƙa a ranka sallah wata sallah ce zuhur ce la'asar ce magariba ce isha ce asuba ce kun ba tare ba da ka ce sallah kaza ko ada ko faradin ko ramuwa ko badawa a'a kurin zaman kanta take in ka ce azhar ba ta bukata sai ka ce wani ada ko kaza tana aiki da lokacin da za a yi ta kurin idan kai ne wannan sallah kace zaka ce Allahu akbar mun yi bayan daga hannu ya halitta ya zo a sunna imma kai Allahu akbar kai haka imma sai kai hakan ka ce Allahu akbar ko kuwa ka yi Allahu akbar tare ko da ukun kowane za sunna ko Allahu akbar ko Allahu akbar a yi haka ko ya yi haka ce Allahu akbar kira yanzu da kenan an shiga sallah wannan abin da yake ranka ka shiga sallah Allahu akbar yanzu kenan ka shiga cikin hurumin sallah lokacin nan bayan ka kabbara zai ka duwa istifta duwa istifta daga ciki za mu kawo guda biyu akwai karama wanda imam muslim ya kawo duk da wanda munqati ne amma zalu qutni ya kawo tabbatatta cewa zaka yi subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk zama mai tata subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk daya cikin su akwai wanda imam bukhari ka muslim ya kawo wadda ita kuma yanda take اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقيت كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد wannan kai wannan yanzu kayi addu'a shiga sallah yanzu me ya saura he karatun sallah mun karanta shi ma a takaice za ka yi ta'awuz daga cikin shiga mahi inganci ta bude sallah a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi ko ka takaita ma a takaice ka ce a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim kun bayan wannan sai bismillah ni bayani da ruwayoyi sun tabbata yin bismillah amma a asirce kahin ka har bayyana karatu wurin bayyanawa ne za ka yi bismillahir rahmanir rahim yanzu ka yi bismillah sai karatun fatiha bayan bismillah he ka buɗe da kenan bayan ka yi asirce a'udhu billahi samina alimi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim he ka daga murya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذكر أنك فاتحة سي إمام سالي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ka ƙare yanzu kenan karatu na sura da fatiha namun ce mi e da kyau kenan abinda za mu iya ci gaba ne abinda namun ta a tsaye ko bin ɗora dama akan hagun ba kenan bayan kabbara ta harama da na yi nake ɗora dama akan hagun kayan dukkan wani aikin mun kanta ruwayoyi dai ba wata magana saɓanin malamai na kirki magabata kan tabbatar da ɗora dama akan hagu haka ce sallar dukkan annabawan Allah kamar da manzon Allah ya bada labari dukkan annabawan Allah sallar su ɗora dama ce akan hagu kuma shi ma haka yake yi bayan haka ne kuma ana an ce ba ɗora a ciba ko akan ciki a abin da ya tabbata akan kirji ne in ma a kan ƙirji haka ko ƙasar nono kaɗan amma ba a haka ba a haka kuma nan abinda ba haka ba kuma ake kamawa a nan haka ake tsakanin tayin hannu da rusuga da nan haka ake ɗora hannu tayin hannu tsakanin wuyan hannu da tayin hannu da damtse ake ɗora hannu haka shine siffa wannan ɗora dama idan aka yi wannan aka yi karatun fati aka yi muka bayan aka karatu na fatiha da sura sai a yi ruku'i Allahu akbar to wannan ruku'i ya yi daidai da sun kuya daidai ko? Allahu akbar a haka dai a ƙasa ko? to nan kayan in yi ruku'i zan yi hawa zan yi haka Allahu akbar hannu nan in ma daidai in ma daidai nan zan yi Allahu akbar sai in yi ruku'i Allahu akbar zan yi haka to a nan imma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko kuwa subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi zuwa uku dai abin da ka kara in yaso sai in dago da kalma ta sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd inna meke kin zan dago da sami Allahu liman hamida idan na meke sai in ce rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd to nan ƙari ya zo bayan na ce sami Allahu liman hamida na dago rabbana lakal hamd sai in ƙara hamdan kasiran tsayiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan addu'a ta manzo Allah wani sahabi yayi ta annabi sallallahu alaihi yake cewa ya gama ya ga mala'iku talatin da wani abu suna rigayen rubuta wannan addu'a a sama da ita don muhimmancinta mala'iku suke gugu da mayawa zai rubuta ta don ya kai ta sama sai muhimmancin wannan kalma ta bayan ka sami Allah liman hamida rabbana lakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda in so yanzu ana akwai magana ta dora dama akan hagum a wannan wuri bayan tasawa daga ruku'i na yawan yi bayani mai yawan gaske duk da sabanin malamai bale a yanzu ana ce albani ya ce kaza bid'a ce bimbaz ya ce sunna ce har ma suka yi rudud suka yi raddi ga juna wasu malamai na rinjayes da ɗora wannan dama kan hagu wasu na cewa a'a ba ɗora wannan wuri to a dai a gaskiyar magana ni nutsuwata da nasoshi na yi dangana ko na wadatuwa da rashin ɗorawa a wannan wuri kuma wasu suna cewa haka albani da bimbas abinda albani ke magana mutum ya ɗauki wannan taudil akam shan bulugu maram ta ga malamai ce jamhurin malamai gaba ɗaya magabata suna kan ɗora dama akan hagu a wurin ɗaiwa ne kaɗai ba wani a cikin babu wanda ya kawo cikin sunnan sallah duka wannan ga magabata jamhur babu wanda ya kawo ɗora dama da hagu a bayan rukui babu wata ba wanda babu illa kun fa'inta wasu nasoshi abin da aka samu aka ce amma Ahmad bin Hanbal tambaya cikin wani guda hudu shi ne kama tambaya a matsayin ɗora dama akan hagum a bayan rukuyi yace iya ga ba na abu ne ba shi ba ta wa'a ya ga iya ga ba laifi ba ne an an yi a cikin su kuma shi abin albani ke magana cewa yi aikin ibada babu ibada da ta kai yawan hadisai irin hadisan sallah babu yace amma babu ruwa yace ko mai rauni ko mai rauni wanda ta kawo bayani a fili sarihi anan sai sama iyaye rike hannu ba rukui yace babu ita illa fa'inta wasu nasoshi wasu ke ɗauka ana rikewa in ba irin wannan wuraren saɓar malamai mutum wanda ya gamsu ya ce zai yi kai ya zamanto kayan tankiya tsakanin umbali masu aƙida guda wanda mutum ya gamsu ya yi ya da madogara gaskiya ni da a gaskiya magana na yi dogara ko wadatuwa da rishin ɗora dama akan a bayan rukui dama kan hagun a bayan tsayuwa zahirin nasi ya zo a tsayuwa ta sallah haka a bayan rukui ni ina kan cewa gaskiya ba ɗora hannu a wannan wurin wallahu alam kenan idan mutum ya taso ya wani addu'a kuma sai sujada kenan bayan ka taso daga rukuri haka sai na alhamdu rabbana lakal hamd ka kare a zakarkinka hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sai ka nihi kasa Allahu akbar a zo da hannuwa ake har zuwa kasa idan aka ajiye hannu mun karanta a baya yana ajiye kanshi in ya sujada tsakanin hannun shi guda biyu haka kuma iya bude bai matse hannuwan haka iya bude hannuwan shi ba sa gama kirjin shi kuma bai shinwada hannun shi ya ma hana a shinwada hannu akan ƙasa haka ya hana ma irin suncin zakoki ka ɗaga hannunka damtsanka kai taɓa ƙasa kuma haka ka haɗa ka katta game da kada ka ka gama kada ka gama damtsan ka da kirjinka kenan ka wara haka kuma a tabbatar da hanci da goshi a tabbatar da kowanne ya taba kasa hakika taba kasa haka kuma wannan ya tsotsi na hannu annabi ce yana gama su sallama su meke su kalli alqibla sun iya gama su haka su kalli alqibla to a lokacin da ya wani sujada haka akwai subhana rabbil azim subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la uku ko ka tsara abin da tsara ko ko subhana rabbil a'la bihamdi subhana rabbil a'la bihamdi so uku in sai ka taso Allahu akbar to anan ya kamata mu kalli suffar kawahuwa yanda kawahuwa idan aka yi sujada kenan ana san wannan kawahuwa wannan su gam annabi sallallahu alaihi iya gama diddige guda biyu haka haka yace gama su in ya gama sa haka kuma ya tsotso shi kala qibla haka eh inda yayi wasu kala qibla haka an bata tauri ba an bata tauri ba haka kenan ta kalla qibla haka kenan haka ya kamata a huwa kuma idan kenan da an sujada ko an taso ko to ana zama iri biyu in ma zama haka zaman da alika kan diddige wannan ruwaya wasu tun cikin magabata suna inkarin zama akan diddige haka amma an wa ibn abbas tambaya kan zama akan diddige yace ai wannan suna ta tababan kasim suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu yana zama akan diddige amma ai nake wannan zama iya wannan zama a lokacin da ya sujada ta farko idan ya dago daga sujada zan dan zama da yake kahin je ta biyu anan yake zama irin wannan zama nan wasu ‘yan uwa akan kuskure suna irin wannan zama a tahiya gaskiyar magana ba a zama akan diddige a cikin tahiya hidai mutum ya ba wuri misali wuri ya matse ba wuri amma da inda wuri bai dacewa ka yi zaman tahiya zaman kan diddige ana zama akan diddige a tsakanin sujida guda biyu kuma a nan idan kai wannan tasarwa kenan zama kan diddige haka a nan kana kuma addu'a a lura da kyau da ya zama haka ne ƙwahuwa akan haka a haka wannan ina ga abin da yake tabbas dai kenan wannan zama akwai shi shi ta abu dawud he ma ya babe alƙawa bane sajdatain abu dawud babe na musamman yayi zaman kan diddige tsakanin sujida guda biyu kenan ana ake su idan ka taso ka zamana haka zaka rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli tayi ko rabbi gafirli وارحمني وجبرني وهديني وارزقني زي ما متاشي رب اغفر لي وارحمني وجبرني wa hadini wa rizuquni wannan kenan yanzu kai kuma sai ka koma sujada ta biyu kuma duka wannan tun daga magana kabbara ta zawa ruku'i dukan rukuni da ake daga nan zuwa nan ana son kabbara in ka fara kahin ka je ka ida yanzu na yi zama na ƙare zan shi daga yanzu Allahu akbar kahin in je na is kabbara dan a cikin sujada ba zikirin ba kabbara sujada ba a kai kabbara cikin sujada ita sujada akwai zikirinta eh sujada da zikirinta daban da akan kuskure wasu kan kai kabbara su ida ta a cikin sujadan kuskure ne duka kabbara nan dan intiqali ne daga nan zuwa nan ne kayan ka je wannan rukunin ka kare ta kenan Allahu akbar kun sai haka sai kuma subhana rabbil a'la bihamdi in su uku ko abin ya kara ko kuwa subuhu qudusu rabbil malaikatu wa ruhu subuhu qudusu rabbil malaikatu wa ruhu wannan ko a rukun ko a sujada akwai shi subuhun qudusun rabbil malakatu wa ruh wannan ana yin shi a sujud haka arkui to anan idan kai wannan azkarakin na subhana rabbil a'la kuma nan babu kayyade bakin da suka abin da kai to anan kace kai bukatunka a wajen Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya sujada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa idan bawa ya sujada wuri ne wanda bawa ya yi kusa da ubangiji don haka ana so idan bawa ya sujada ya kawo bukatun shi a cikin sujada yace wuri ne wanda ya cancanta Allah karɓi addu'ar bawa a cikin sujada sai ce ku kawo bukatunku a cikin sujada kun ga akwai tambihi ga 'yan uwa wuri da yi riba ya romo da alƙawarin addu'a a cikin sujada ne kenan kada kan gwala ana ta sabani shiga rigima addu'a bayan sallah ko da masu ganin addu'a bayan sandawa da mutum shi ɗaya zai yi an tabbatar da mahi wuri ne karɓuwa mai mahimmanci a cikin sallah a cikin sujada ne nan ne wurin kawo bukatu na bawa kuma kana da garanti na amsa wannan addu'a kenan ka kawo bukatun ka ƙare in so in ka ƙare a zakarikin na ka ce na na ka ka ƙare a zakar na sujada ka yi addu'a ka to kuma sai tashi sai tashi sai tashi zuwa raka'a ta biyu a wani tashi zuwa raka'a ta biyu akwai iftar akwai aka aka ce zikin istira zikin istira lokacin da mutum ya kare sujada guda biyu kai sujada daya ka taso ka je ta biyu to yanzu za ka raka'a ta biyu a na aka mai a cikin istira zama suka ce na hutu to wannan zama mun kanta a baya malik bin hurairah sai ce haka manzo Allah sallallahu alaihi kuma nan sunna ce an ce wadda da ya samu kamar don an samu kamar akwai ruwa ta Abi Humaid wanda cikin ruwa gari Albani ya tabbatar da ita a wannan ruwa ta Abi Humaid yayi wannan sallah da zaman istira a gaban sahabbai wajen goma yace zan muku sallah yanda manzo Allah ke sallah suka ce kai musan sallah shi goma ba mun gani ba yace haka ma zan gwada muku ni abin da na riki kun gani zan gwada muku yayin sallah a sallar da yayi da ya zo irin wannan zama bayan raka ta farko sai da ya taso zai miƙe da miƙe ba sai da ya zama na kan ya zama iftirash zaman kan ba ta gume ya zama iftirash haka sai da zama dangagal ya zama na haka tukun ya tashi zuwa raka'a ta gaba Allahu akbar kenan haka zaka taso daga zama na farko to duk isra'in wa eh mu doka cewa dai tana cikin mustahabban sallah an ce manajin bakin ba ta ɓata sallah amma mustaban sallah ce to yanzu bayan ka taso daga raka'a ta ɗaya sai kuma ka yi karatun fatiha kamar da kai za ka yi ta'awud illa akwai saɓanin shin ta'awud za a sake sabuwa ko ko ba a sake sabuwa amma albani iya ce cikin su salati iya ce gaskiya ya yi rinjayes da sake sabuwar ta'awud a duk lokacin karanta fatiha idan ka take za ka yi ta'awud kuma mutum ka amince da mahimmancin bismillah a cikin wannan wuri to annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta ruwayoyi a baya hadisin Abu Hurairah da Ummu Salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai karanta Fatiha ya karanta bismillahir rahmanir rahim ɗaya yace cikin ayoyin Fatiha kan mutum sakakin barin bismillah kenan za a yi bismillah kuma a yi sabuwar fatiha kuma a yi karanta surar da aka iya kuma a sunna ana so idan mutum ya yi karatu a raka'a ta farko ana so a ta biyu ya kawo ƙasa da na farko shi sunnar a takaita karatun na biyu akan na farko na maza ka yi karatu ka yi komi in so kuma ka sake ɗaga hannu haka daidai nan kuma shi ma ka yi allahu akbar kuma ka yi subhanallahi azimi bi hamdi abinda kai kuma ka dago sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda tunda akwai lafazi gajire ma yazo hamdan bayan kai sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kadai ma ya tabbata bakin mubarakan fi ma ya tabbata an ka tsaya nan sai kuma ka sake zuwa kenan raka'a ta biyu kenan za ka je hannunka ana fara kai hannu ka gwiwa kenan za ka je Allahu akbar da kuma nan ma a yi hattara kullum magana kabbara yana kaman wannan mashahur hasan cikin kawal balgi akwai littafi da yi na kawal balgi sakta musallin mashahur hasan ya kawo kurakurai da ake yake yawan yi na jan kabbara ta intikal a ƙara mata maddar da babu ita amma dukkan magana kabbara ba ta buƙarar maddar da ake duka kawai Allahu akbar ne wani Allah duk wannan ƙari Allah duk bai wuce kullum sample abin ba wani kawai kullum Allahu ne kullum Allahu akbar Allahu akbar ita kenan lokaci yace yace kurakurai da ake ayyar mashahuru ke cewa masu jan kabbara har su kai ta cikin rukuni na gaba su kai sujada wannan kuskure ne daga kawo kabbara kawo da ta kai na ta ruwaya ta Bukhari Muslim ta yukabbiru hina yahwi ila ruku lokacin da sun koyo kurin Allahu akbar tun na kare kanzu kayan ka zo ita sujada ba kabbara a sujada bi cikin alkalakin sallah kabbara a sujada kayan a zo sujada an kare kabbara me yake a sujada tasbihi kurin subhana rabbil a'la bihamdi shi ake na yi bayan azu na yi bayan azu kenan ko amince na bayan dazu hanci ya taba kasa kamar da goshi taba na bayan dazu duka a taba kasa gaba daya kenan an aka yi wannan yanzu ka taso ka yi sojira farko ka taso ka ka zauna ka rabu ga fili rabu ga fili ko ka rabu ga fili warhamni wa jubulni wa hadini warzuqni duka wannan an kai ka koma kuma ta biyu Allahu akbar subhanahu wa ta'ala bihamdi abinda kai kuma ka taso Allahu akbar to anan idan ka taso daga sujada ta biyu ka zamana zaman tahiya to anan zaman tahiya shi ma shi muke bayani zama iri biyu tahiya mutu zama iri uku akwai al-iftirash akwai tawarruk akwai iqa akwai tarabbu ma zama hul tahiya muka mata anan mun karatun tayya tana zama iri hudu a wani hali ne ake yin wannan zama a al-iqa'a al-iftirash a tawar ko tarabbu ana zaman eh ana zaman me ake cewa ana zaman tashi ana zaman iftirash da ya bayan a ƙara bayanin rike gwiwa har iya da kyau don mun taya mai tambihi a siffanta mun karanta idan aka yi ruku'i haka ake ware a nan haka ke gwiwa kenan haka kamar ya zama haka ya damƙe su haka yake damƙe gwiwoyin shi haka kan gwiwa yake rikewa haka mai iya da kyau idan a ƙara an ga wani kamar ce a tana haka yake rike gwiwa mun karanta baya eh kuma nan sakala al-qibla haka tsawon shi haka yake yi kaka yi haka tsawon ka sakala su kalli haka ƙibla ƙwaron haka muna magana zama na tahiya zamin zaman sallah iri hudu ko ana akwai iftirash akwai at-tawarruk alqa at-tarabbu ana ce iftirash ana iftirash a tsakanin sujada guda biyu na zama iri biyu ne ko kai iftirash ko kai alqa ana iftirash a zaman horko na sallah mai zama biyu ko zama ɗaya ake iftara shi kenan a tsakanin sujada guda biyu a zaman tahiya ta farko ko ta eh ta farko inda ke zama biyu ko ko me me zama daya ake irin zamana kuma ana yin shi a lokacin da mutum zai miƙe daga raka'a ta daya ko ta uku zai ji istira iya iftirash ya ke iftirash iftirash ana zama kan kawa ta hagun haka ka zamana kan wannan kawa sai ka kawo wannan shi shi iftirash ka zamana kan wannan kawa ta ka ta hagun kuma ka kawo kawa dama kawa dama ya ta kalli alƙibla ka kawa ta ta dama ta kalli alƙibla shi na shi ta iftirash zaman iftirash kenan wannan zama iri ɗaya ana wannan zama in kai su ta ɗaya in ka komo za ka yi ta biyu ana ake yin shi ko kuwa inda ake wa sallah zama biyu a zaman farko ko kuwa inda ya sallah mai zama ɗaya ana ake irin wannan zama na iftirash zaman tahiya wadda ta sallah mai raka'a ɗaya mai raka mai zama ɗaya kamar asuba ko kuma nafila mai raka'a biyu ko kuwa inda zaka je sujada ta biyu ko kuwa zaka meke zasu istira da kake yi ana wannan zaman aure uku aure uku aure uku ake shi ana wannan zaman na iftirash aure uku ana wata a rike da kyau wuri uku tsakanin sujada guda biyu zaman zasu istira ko kuwa a sallah mai zama guda ko kuwa mai zama biyu a zaman harko wani shi iftirash wanne ne a tawarruk tawarruk shine zama kan mazamna ka zamna kan takashin bangaren hagu sai ka kafa kawar dama haka shi a tawarruk ana wannan zama kurin a inda ake zama biyu sai a yi shi a zaman ƙarshe a tahiyar ƙarshe ake yin shi zaman tawarruk zama kan mazamna bangaren kan hagu ka soko kawai hagu ta kulli ta bangaren dama kuma ka kawo kawai ta dama haka shi aka ce zama na at-tawarruk wannan ana shi a wuri guda inda ake sallah mai zama biyu kuran a takaice shi zama biyu ta yabi zama mai ta yabi to sai wannan wannan a wannan shine wannan shine zama a takaice haka ake zama wannan wannan zama sabanin haka akwai masu zama wani haka kurin kurin suka mana abin kurin gadan dama kurin bai cikin siffar sallah bai cikin siffar sallah wannan ka gama kawai haka da bikon ka hausa haka a'a ba haka ake ba kurin wannan wani ina koya ina koya ne wannan sunne kurin ake yi bayan ka musulman ba wannan zama imma iftirash ko at-tawarruk kurin wannan tawarruk me alqa'a shine zama suka zama tsugunni shine alqa'a wannan shine zama na uku alqa'a shine zama na uku alqa'a ana yin shi tsakanin sujada guda biyu in kai sujada ta ɗaya in ka dawo a nan kaɗai ake yin shi ba a yin shi a tahiya in sa kuma sai a je a yi sujada ta biyu zama na hudu a tarabbu tarabbu ana yin shi a cikin halin rashin lahiya wani sallah ta kama a zamne ana nan sallallahu alaihi wasallam iya zama iya iya zaman tarabbu ne ce zaman samar kute zaman sarki ba zaman harde haka ake yin shi zaman harde kenan idan mutum zai salla a zamne ba zaman ta yake ba haka ba a'a haka ne tsayuwar shi haka za ka yi sallah ka kashin tsayuwarka ka yi karatu in ka zo rukuni ka ɗan dukuya kuma ka taso ɗan wani magani masu sallah a zamne ko a kan kujera ko a zamne ba ka da uzurin yin sujada a zamne a nan ka yi sujada iya kana da uzurin baka yi tsayuwa to baka yi sujada ke duk zai yi sujada bai dama yi ta azamin haka kuran wanda bai yi sujada ne idan ya karatu ya dan rukuni haka in yi ta sami alaihi hamdu rabbana lakal hamd to sujada ya ƙara sun koya ya sujada haka amma matuƙa zaka yi sujada to idan kai rukuni haka kadan sun koya subhana bil azim subhana bil azim bihamdi sami allah liman rabbana lakal hamd in so heka warware haka sai ka je kuma hake sujada Allahu akbar kamar da kowa yake kenan zaman tawarruk wannan shine zaman tsayuwa ta mara lahiya in bai iya tsayuwa ne kullum haka zai tsayuwa shi in ya kare komai na karatu ya yi ruku'i in ya tashi daga ruku'i warwarewa zai yi sai ya je sujada da kowa ke sujada in ya so kuma sai ya taso daga wannan sujada kenan kuma sai koma sai rike haka mu gane wannan kenan shine zama na hudu a wannan a tarabbu zama samar kuti kenan mun ga zama hudu mun ga iftirash zama kan kawa ta gum mun ga at-tawarruk zama kan mazamna ta ta bangaren hagum mun ga wannan me yake cewa mun ga alƙa'a zama tsugunni kuma mun ga tarabbu zama na samar kuta zama yan sarki zaman sallah ta zamne to yanzu muna da cewa mun zo kenan wurin tahiya tahiya mun yi da lafazi siga mahi inganci ta Abdullahi bin Mas'ud at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu kuma nan haka sana haka ya tsani sura kallon al-qibla imam ya haka ko kai haka sura kallon al-qibla ka kamanta ka wani kamanci haka a haka ta kalli al-qibla sak kuma idan ka iya kallanta kana haka ba haka ba haka ba haka ba haka ba ba haka haka kurin kana motsa ta kana motsa ta ba wani haka haka ba haka wannan na albani abu zaka ruri ke cewa wata sunan sana da albani ji abu sa yace albani sai ga yana haka yana haka ta kare yace ai na ka samu kuma wani yace an ce taruku to ta taruku ne wannan haka ne rafai wannan kan taruku ba haka bane ba yace haka ake yi a meke ta sak ana kon motsa ta kurin tana kallon kibla ba ta barin kibla kenan ana ana attahiyatu lillahi wa salawatu kuma ana ayi hankali akan saka haka hannu haka haka haka a ba haka hannun a wuri guda yake kuma wani sukun suke motsa kurum wannan hannu haka jin hagun kurum shi ne motsi wannan hukun suke haka attahiyatu lillahi wassalawatu wattaibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta kare zama mai talafazinta التهيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بان كان سيك وأنب ثلاثي سلام شيني اللهم سيكا أنت ما هي إنجنتي كما هي جزيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ya kare yanzu wannan shine siga ta tahiya bayan kai wannan tahiya kawo annabi salati a zama na horko sai ka sai ka kai addu'a mun ganta ruwa ta imamu nasa'i sauran wurare annabi sallallahu ya ce in kun zamna dukkan raka'a biyu bayan kun tayya ku zaɓi addu'a da kun so ta burge ku yi kenan akwai addu'a nan sabanin wasu na ku a kuskure matsaya tayya bakin kurin Allah balla salihina dan duk wanda ya tayya bakin salihina bai tayya ba ana mata suna a tashahud to bakin salihina ba ba ba a ciki ba ba tayya ma san ba tayya ba ta tashahud ba bakin sari ba ta hiya bace ba ta haka suke attahiyatu lillahi azakiyatu lillah da ba ta salama da salama wala bala salihina kace assalamu alaikum wai ko tashi wai to bakin sari ba ta hiya ba bakin don bakin salihina kai rabi ne baka ta hiya ba kin tiya ya ila gaba da abdu rasulu gaba da ba a rabi kin haka tiya haka ma annabi salati na ibrahimiya kuma in so kuma sai mutum ya zaba addu'ar da ta burge shi zai iya yi sai ya roki Allah da bukatun shi ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yi bayani yan wa game da maganar masa'alar roƙon Allah addu'a wadda ta zo a siga sunna in ta zo ka zaɓa ta yi a rukuri a sujada ne ko a cikin tahiya amma mu gane su magabata ba su yi magana ba ta wai ya kaji a yau dan kabba wanda sun ce wanda sallah wanda ya addu'a da hausar shi sallah ta ɓaci idan za ka riƙe mutum gata malam da ka ce wanda ya addu'a da ta ɓaci wai faɗi ba shi bi dogara kudin shi bace kudin a ba magabata hatta shi mai motar halil cikin zarar da kilil abin da yake magana ba a san addu'a ga wani halishi na wani ba larabci ba ga wanda ya iya larabci ya ce ke wanda bai iya larabci ba ba ma magana shi ba ko karhancin addu'a da halishin da ya iya ya roƙi Allah buƙatar shi domin da larabci da hausa da ingilishi da barmanci duka magana magana ce balarabe ma magana zai yi ta ɓaci ta ɓaci haka ɗauka don kai bahaushe ne kowa addu'a ibada ce kai ta da Hausa kai ta da Larabci addu'a ibada ce ba kiranta magana dan doka take kai magana ne a'a addu'a ce kai idan baka iya Larabci ba ko ka Larabci naka wani garam garam ka aje ka kuskure ma ka roki Allah Allah ka warware mini Allah ka hore mini Allah ana bin Allah gera wannan lamarin namu shikenan addu'a ce kai ba kai magana ba addu'a ce kai anan anan kai ibada kenan wannan kenan tahiyya ta farko kenan lokacin namu kaɗan a takaice bayan tayya don mu takasa lokacin namu wannan tayya ita ce ta farko me bambanci da ta biyu ta biyu ma kamar da mu shafi kace irin su ɗaya abin da ya zo bambancin tayya ta farko ta biyu nassan hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya tahiyya ya salla a tahiyyar ƙarshe ya nemi tsari a wajen Allah ya kare shi daga abu hudu ya ce ya kare ka daga azabar jahannama daga azabar kabari daga fitina ta rayuwa da mutuwa daga fitina ta sharin masih da jan ga lafazin addu'ar ya karanta a cikin addu'ar annabi umarni ya yi ta dukkan ƙarshen sallah a ƙarshen sallah ba a ƙarshen sallah zaka allahumma inni a'udhu bika من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وانا addu'a ce ta neman tsari wani abin guda hudu idan kai wani addu'a in ya so kuma sai me fara yanzu sai sauran bukatunka na addu'o'i ka kawo eh ka kare addu'o'in gaba daya yanzu kuma komi an yi wa an yi tayya an ma'anar salati an roki Allah tsari daga abu hudu sai a ka bukatu a ƙara bukatu kuma sai sallama ko annabi sallam ya sallama iri hudu ko ta tabbata sallama iri hudu kamar muka bayani zama hudu ita ba sallama iri ko ce kai tayi sallama ta farko mai tsawo idan ka ƙare komi zaka juya dama ba yawo da kai assalamu alaikum ba yi da ba suna yawo da kan haka a kurin ka juya dama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nan dama sai ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullah wannan kenan ta yi sallama iri guda a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a nan assalamu alaikum wa rahmatullah wannan iri guda iri ta biyu ka juya dama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah iri ta biyu iri ta uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum iri ta hudu ta mu zama da gaza aka sani assalamu alaikum ita ma ta zo